أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذو القرب والسدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب العبادي الشيخ السيد أحمد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياسي ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu dama da aran lokaci muka sake dawo karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adadi a littafin ruhul adadi kamar yadda kullum muke faɗa littafi ne na maulamu shekul islami wa sa'adatul anani wanda ya rubuta shi don nuna ma dukkan musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya bayan dogon hutu da muka tafi saboda wasu dalilai to wannan shine rana wannan rana ta juma'a 29 ga watan juma'a da al'ula shekara ta 1444 hijirar annabi daga makka zuwa madina wanda sai daidai da 23 ga watan disamba wata na goma sha biyu kenan shekara ta 2020 da biyu haihuwar annabi isa ɗan maryam shekarar da muke gab da yin bankwana da ita to wannan karatu shine zama na saba'in da biyar a baya mun yi zama saba'in da hudu ne wanda akalla kusan shekara uku mun kai kusan shekara uku ne ne fara karatun nan to abubuwa da suke budurwa da ba don wasu abubuwa da suke budurwa ba da yanzu mun gama tun da mun ɗauka wa kanmu cewa ba za mu riga faɗaɗa bayani haka can sosai ba to a yanzu ma za mu da dan tsuke bayanan saboda mu yi mu kammala shi inda muna raye to tun da littattafan in mun gama wannan wani za a sa in an gama wannan wani za a sa abinda ba samu bayani a nan ba za a same shi a gaba idan yan uwa ba su manta ba muna magana ne akan salatu safe muna magana ne akan a maganganun da malamai suka yi akan salatu fatih to wannan sai ya bayu da mu zuwa ga magana ma akan salatin annabi kawai ba ina nufin salatin annabi ita ce kawai din ba ina nufin wai salatin annabi kowace ba sai iya salatul fati din ba kowace daga cikin salatan annabi to wani abu ne wanda lalle lalle malamai sun kai sun kawo kowa ya faɗi iya abin da zai iya faɗa ba tare da gano hakikanin ma'anar me ake nufi da salatin annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda abin da zai kura baka mamaki a cikin dukkanin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kallafa ma bayi, bayin ku ba na yanzu ba tun farkon halittar duniya, tun farkon halittar duniya tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na bi Adam ya sauko da shi nan duniya tare da matar shi sai da tuna Hawwa'u suka haifi ‘ya'ya, waɗannan ‘ya'yaye suka zamanto bayi na Allah masu yi ma Allah bauta, aka yi ta tafiya, aka yi ta tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya riga sabunta annabawa da annabci ya riga sabunta manzanni da manzanci haka aka kai Allah yana dora ma bayi ibadu amma ba taba samu a iya ibadun da Allah ya dora ma bayi a ce ga wata ibada Allah ya yi tarayya da bayin cikin aikata ta ba ba taba yi ba ba taba yi ba sai a iya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a iya salatin annabi ne Allah subhanahu wa ta'ala da buwayarsa da isarsa, da girmansa da matsayinsa, ya gaya maka cewa yana yin wannan aiki, yana yin wannan aiki na salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallam. Bayan nan ya sake gaya maka yana da wasu bayi wanda a bayinsa babu masu masu tsayawa yi masa bauta kamar su. Wato, a bayan da Allah subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala da ma ya dora ma ibada ya dora ma bauta bayi iri uku ne kadai Allah ya dora ma bauta daga daga mala'iku sai aljannu sai mutane amma a duk waɗannan bayin da Allah ya dora mawa bauta to babu waɗanda suke mai bautar da babu kankantawa a cikin ta irin waɗannan waɗannan jinsin bayan nasa su ne mala'iku dalili su duk wani abu da ka san zai iya kange su gabanin yin bautar Allah bai jarabce shi bai jarabce su da shi ba Mala Abdullahi ina jin kila ba din harkar neman tuwo ba kila ka shiga daki kai ta sallah kila ka wuni kana yi to ba za su ba za su sallaci ba sallan nan in kai wacce ta samu kai ta ta farilla ka samu da kai ta nafila gwargwado dole ne a zo a tafi kuma a sauke nauyin iyali dole ne a nemi abin da za a ci saboda mu mutane Allah ya sanya mana larura ta cin abinci su kuma mala'iku ba su da wannan larura ba wani mala'ika da yake cin abinci kuma bai da bukatar shi sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana larura ta jin yunwa ta ta kishirwa ta kishirwa bayan nan su kuma bai sanya musu wannan ba Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana larura ta sha'awa tsakanin maza da mata sai Allah subhanahu wata'ala sai ya halatta aure su ba ruwansa Allah bai sa musu wannan sha'awa ba ba abin da ya shafe su da ana tare saboda haka iya abin da yake yin kawai shi suke yi tuburan aikan amma da tsarkin waɗannan bayi tsarkaka ne su haske ne tsantsa tsarkaka ne haske ne tsantsa amma da tsarkin wannan bayi da isar su da buwayar su ya gaya maka dukkaninsu da kuma yawansu don sun fi waɗannan sauran halittun yawa sun fi mutane yawa sun fi aljannu yawa sauran kiyama ta tsaya mutane za a fara jerantawa za a fara jerawa sauran su ne za a yi mawa hisabi dan wuta a kai shi wuta dan aljanna a kai shi aljanna Allah ya sa muni to idan aka jera mutane sai a sa mala'iku sai a sa aljannu su kewaye bayan mutane sai a sa mala'iku su kewaye bayan aljannu saboda ne saboda mala'iku sun fi aljannu yawa aljannu sun fi mutane yawa to amma da yawan nan nasu da tsarkin nan nasu da girman nan nasu sai ya gaya maka maka bayan ya ce maka shi ya ne musu ya ne bai salati sai ya gaya maka cewa waɗannan bayin nasa ma suna yi mishi salati kaga wannan ayar za ta jawo hankalin mai hankali za ta jawo hankalin mai hankali ya sake fahimta wai shin ya sha'anin wannan annabin yake ne sha'anin girman wannan annabin ya yake ne matsayinsa da isarsa da burunkasarsa da isarsa da kamba masa a wajen Allah ya yake ne. Sannan bayan nan kuma ya kasa fahimtar cewa wai ya ainihin hakikanin salatin nan yake. To wannan ne yasa malamai suka yi kowa ya ta irin jawabinsa, kowa ya ta irin jawabinsa. To shi ne za mu ɗauko al'allama Ibn Qayyim al-Jawziya shi ma mutum me ya faɗa akan abin da ake ce masalatin annabi. Me ya faɗa akan abin da ake ce masalatin annabi. Saboda mene saboda wallahi babu abin da za ka kama sama da ibadu na yau da kullum saboda salatin annabi ka samu wata irin kusaci da wata irin yadda da wata irin soyayya tsakaninka da Allah tsakaninka da annabi sama da salatin annabi to gashi nan abin da ibnu qayyim yake cewa yace fa khatalafa nas wannan ne sa mutane ko a ce malamai dan anan ba maganar mutane ne kawai zalla ba a maganar malamai da ake malaman ma wanda duniya sai ta shaida ta daga musu hannu a malanta suka yi sabani fi ma'anar salati minhu cikin ma'anar salati daga gare shi shi Allah din subhanahu sarki ya tabbata gare shi ala aqwalin alfahan su suka malamai sun yi maganganu akan ma'anar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa zantuttuka ahaduha na farkon zancen da malamai suka faɗa suka ce an ce salatin annabi annaha rahmatu ana nufin rahamar Allah da yake yi mawa manzon Allah Allah suka ce rahama suka ce rahamar Allah wanda yake yi wa manzon Allah ita ce ma'anar salatin nan sai ibnu kayyim ya ce to ga hadisi kamar haka قال قال إسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن سواع عن جويبر عن الضحاك قال يتي نصر بن علي يا من حديث ما لا يزن تدمو Muhammad bin Sawa'in ya yi mana hadisi mana ya zantar da mu a daga Juwaibir shi kuma daga- daga Dahab kala Imam Dahab ya ce Salatullahi salatin Allah a hakin annabi rahmatuhu ma'ana rahamar Allah da yake yi mawa manzon Allah wa salatul mala'ikati salatin mala'iku kuwa da suke yi mawa annabi addu'a shine kawai karin ya yi ma annabi addu'a akan Allah ya daga matsayin annabi Allah ya ta girmama annabi Allah ya ta darjanta annabi aikin da salatin da mala'iku ke yi kenan a hakkin annabi sai ibn qayyim ya ce to wannan magana ta farko kenan yace wal qawlu sani zance na biyu akan ma'anar salatin annabi zance na biyu akan ma'anar salatin annabi أن صلاة الله مغفرته أن صلاة الله مغفرته صلاة الله شيني غفر صديقه جمن زن الله قال إسماعيل لما إسماعيل يشي سنا محمد بن أبي بكر سنا محمد بن سوائل عن جويبر عن الدهاك هو الذي يصلي عليكم فسروا وانا آير da Allah ke cewa huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake yin salati a gare ku kala yace salatullahi salatin Allah magfiratu ita ce gafarar Allah wa salatul malaikati salatul malaiku addu'a addu'a da malaiku suke yi wa hadha alqawlu malan yace wannan magana huwa min jinsi allazi qablahu yace yana jinsin magana da muka gabatar ta farko kusan duk ma'anar su daya sai ce wa huma dhifani li wujuhin wannan maganar cewa salatin Allah a hakkin manzo Allah ita ce rahama salatin mala'iku take nema masa salatin mala'iku take nema masa gafara yace zantuka ne waɗanda suke masu rauni saboda wasu dalilai da zamu faɗa guda goma dalilai sun tabbatar da cewa maganar salatin annabi take rahama da Allah ke mai zancen ya wuce haka yace ga dalilan da zamu faɗa akan haka wajen guda goma yace na farko ahaduha dalilin da muka ce salati daban rahama daban anna Allah subhanahu farraqa baina salatihi ala ibadihi wa rahmatihi Allah ya raba tsakanin salatinsa ga bayinsa da kuma rahama ga bayinsa ya raba a cikin alkur'ani dalili da a ce abu ɗaya ne to Allah subhanahu wata'ala ba zai maimaita su a waje ɗaya duka biyun ya kawo su ba dalili shine ba ma'anar su ba ɗaya bane shi yasa ya kawo su duka biyun gare ayar kamar haka fadin Allah subhanahu wata'ala فقال في الله يكي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يكي ينا مغانا كم ودن مصيبة تصاليه قال لك وبشر الصابرين يا رسول الله كيما ما صاحبني بشارة سوى كنا الذين سنة ودن إذا أصابتهم مصيبة إذا مصيبة تصاليه duk sanda musiba ta ta same su kalu sai su ce inna lillahi mu daga Allah muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke kuma zuwa ga Allah ne muke komawa to ga mahallin shahidi sai ce ulaika kaga waɗannan alaihim salawatun min rabbihim salatoci ya tabbata a gare su daga ubangijinsu wa rahmatun sannan da rahama kaga ce salatoci ya tabbata a gare su daga ubangiji su sanne ce da rahama da salati rahama ne ko kuma rahama salati ne ba zai hada su waje ɗaya ba ko ba ka ba yanzu misali sunanka misali kamar yadda kai Ismail Abdullahi ana ce maka Abdullahi sannan ana ce mai lodi ko ai kana son sunan ko to misali sai na ce Abdullahi ya zo da mai lodi ko a hausa ka ga zama gwaranci ba dai in na faɗa haka wanda wanda ya sani zai ce a to abdullahi ai shine mai lodi ko mai lodi shine abdullahi an gane to a lokacin da Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim sai sake cewa wa rahama waɗannan su ne waɗanda salatoci ya tabbata a gare su daga ubangijinsu sai Allah ya sake cewa da rahama kaga shi salati daban rahama daban wa ulaika wadannan humul muhtadun sune shiryayyu sai Allama ibn qayyim yace fa tafa rahmata ala salati sai ya gwama ya jona rahama da salati fa qatada zalika tagayuruhuma haza asar al'adafi ce to wannan sai yasa sai muka gane cewa to akwai bambanci tsakanin salati da rahama akwai bambanci tsakanin rahama da salati wannan sai tabbatar mana da haka to ashe salatin Allah a haƙƙin annabi ba rahama bane ta dalili ta wannan fuska ta farko da Ibn Qayyim ya kawo ba ita kenan ba sai ya kama da fuskoki guda goma da zai tabbatar mana da rahama da ban salati daban alwajen hutsani fuska ta da ke tabbatar maka cewa salati ba ita ce rahama ba rahama ba ita ce salati ba anna salatahu anna salatallahi subhanahu salatin Allah subhanahu tsarki ya tabbata gare shi khassatan bi anbiya'ihi wa rusulihi wa ibadihi almu'minina sai bantacciya ne in dai kaji Allah ya ce yana yi ma wani salati sai annabawa sai manzanni sai bayin Allah mu'mine na kusa da shi an gane wa amma rahmatuhu wasi'at kulli shay'in amma ita rahmatsa ta yalwace dukkan komai kafiri mu'mini fasiki mujrimi munafiki da Allah ya nemi masa rahama ko ba ka ba kaga da wannan zaka da tabbatarwa ashe salatin Allah ba rahamarsa bane ba rahama bane rahama ba salati bane maganar salati wushanan in ji dan fulani maganar tsawushana ana tare sai ce sai dai falaisatis salatu مرادفة للرحمة لكن لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها sai rahama ba ita ce salati ba sai dai salati ba ita ce rahama ba sai dai ita rahamar tana tare da salatin tana tare da salatin tana kuma ta cikin abin da ke wajabta ta cikin tana daga fa'idar zamana rahamar kanta dan wani abu ne da zaka samu in karki salatin rahamar ita kanta wani abu ne daga salatin ba ita ce tsantsantsar hakikanin salatin ba ba ita ce tsantsar hakikanin salatin ba sai ce fa man fassara ha bi rahmati duk wanda ya fassara ce salati shine rahama yace faqar fassara ha bi ba'd samaratiha wa maqasudiha yace wa hada kasirun ma ya'ti fi tafsir alfaz alqur'ani war rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru al-lafzata lil lazimi yace duk wanda ya fassara salati da rama ya ce to ne dai ya fassara ta ya fassara ta da wani abu ne daga fa'idojin salatin kawai dan wani abu ya dauka na fa'idojin salatin sai ya fassara salatin da shi amma ba shine hakikanin salatin ba kawai ya fassara ta ne da dan wani abu da shine hakikanin salatin yace haka ko lafzan alqur'ani suke zuwa da yawa sau da yawa akan fassara lafazi da wani abu daga cikin lafazin amma ba shine hakikanin lafazin ba yace wajen ma'anaha ka tafsirin raibi bi shakki kamar yadda ake fassara raibu da cewa shakku wa shakku juz'un musamman raibi alhali shi shakku alhali shi shakku wani yanki ne daga raibu saboda da raibu da shakku suna da bambanci amma ke fassara raibu da shakku ana tare sannan kuma wata wata tafsirul magfirati bi sitri aka fassara gafara a ce suturcewa gafara ba suturcewa bane kawai misali idan mutum kai mai laifi ko a ko a mutum sai kai mutum laifi sai ce na yafe maka fadin na yafe maka ai kaga ba zai bari ba zai sa kuma ya je gaba ya ci gaba da fada ba to bayan bai ci gaba da fada ba kuma ba zai rika zagawa yana ta to wani dan kawo wani abu nan ba tun da kaga na yafe maka ba ko ba ka ba kaga gaba daya ya yafe maka kuma zai idan ya yafe maka kuma zai fita daga sabgarka ka ci gaba da to ana fassara gafara da cewa rufewa suturcewa amma ba ita ce hakikanin gafara ba kamar Allah ne ce na gafarta maka idan Allah ce na gafarta maka shikenan kawai in Allah ce na gafarta maka zai rufe zunubanka ba zai tona ba ba zai tona ba to bayan ya rufe zunubanka bai tona ba kawai haka zai kyale ka kuma zai ji sassa ka shiga wuta bayan ya ji sassa ka shiga wuta bayan nan zai bai ne kuma zai saka ka aljanna a shi kaga al-maghfiratu ba iya as-suturu bane kawai amma kan fassara maghfira da suturu to kamar yadda aka fassara salati da rahama amma salati ta wuce batun rahama wuce nan ta wuce nan ana tare to shi ne yace fuska na uku al-wajhu salis annahu yadda sha'anin da lamarin yake la khilafa fi jawazir rahmati ala al-mu'minina babu sabani wajen malamai bisa sakin kalmar rahama akan dukkanin muminai amma wa ikhtalafa as-salaf wal khalaf fi jawaz as-salati ala ghayr al-anbiya'i ala thalathati aqwali ba ba abin nan zaka iya cewa rahimahu ko talaba lahu al-maghfirata ko talaba lahu ar-rahmata ya nema mai rahama ya ji kai amma su annabawa kadai ake faɗin ma lafazin salati ba za ka ce wane ya ma wane salati ba mana wane zaidi ya yi ma amru salati ba za ka faɗa ka ba ma za ka ce zaidi ya ya yi ma wane rahama an gane to tun da haika haka ne kuwa tun da ya zama to kalmar rahama za ka iya sakin ta ga waɗanda ba annabawa ba kalmar rahama ana iya sakin ta ga waɗanda ba annabawa ba kalmar salati ko ba a sakin ta sai a haƙƙin annabawa to wannan ya da tabbatar mana da rahama ba salati bane ba ba ita ce salati ba salati ba ita ce rahama ba akwai bambanci tsakanin rahama da salati don haka maganar salatin annabi ta wuce wannan magana wannan fuska na nawa kenan fuska na na na, na uku kenan to haka yace fa ulima annahuma laysa bi mutaradifaini to wannan ne tunda ita rahama za ta iya cewa wane mu wani rahama ko ba ka ba amma ba za ta iya cewa wane mu wani salati ba To wannan ne ya sa muka gane da rahama da salati abu daban-daban ne ba ɗaya ba ne. Rahama wani abu ne daga salati amma maganar salati ta wuce nan. Fuska ta uku kenan. Sai fuska ta hudu. Ya sake ta alwajahur rabi fuska na hudu. Annahu law kanat salatu bi ma'anar rahmati laqamat maqamaha fi imtisalil amri. Da a ce rahan salati tana ma'anar rahama ne to da rahama ta tsaya makamin salati a lokacin da aka ce aka yi umarni cewa ka yi mawa na salati misali ka yi annabi salati wa asqadatul wujuba inda man awjabaha idza qala allahumma arham muhammadan wa ala muhammadin wa laysa al-amru kadhalika da ta sayar sayar maka da wajibi da ta sayar maka da wajibi bisa waɗanda suka wajabta yin salati a cikin sallah kamar mazhabin imamu shafi'i mazhabin imamu shafi'i a mazhabin mu na malikiya muna yin tahiya guda biyu a azhar da la'asar da magriba da isha haka ji sauran dai mazhabobi ko to a tahiyyar karshe ana son za ta fita ta farko tsawo saboda mene saboda a tahiyyar karshe ana yin salati a mazhabin mu ba farilla bane yin salati ga annabi a mazhabin malikiya sunna ne salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min sunanis salati yin salati ga annabi a mazhabin imamu malik sunna ne ba farilla ba ne amma a mazhabin imamu shafi'i yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallah farilla ne wajibi ne in kai sallah ba kai salatin annabi ba to ba ka da sallah to abin da ibnu qayyim ke nuna maka nan yake to da a ce da salati da rahama duk ɗaya ne to da idan kai sallah wajen salati idan ka ce Allahumma arham Muhammadan Allah kai rahama ga annabi Muhammadu wa ala Muhammadi kai rahama ga alayan annabi Muhammadu da shikenan ka zo da salati to da za ka yi sallah a mazhabin Imam Shafi'i ka ce haka misali wajen yin salati sai ka ce Allahumma arham Muhammadan wa ala Muhammadi to sallah ka ta baci dan baka yi ba annabi salati ba an gane to da wannan ne sai ya nuna rahama daban salati daban sai dai da zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali muhammadin ko wa ali muhammadin ana tare to wannan ne tabbatar mana cewa to tunda ko haka ne da salati da rahama ba abu ɗaya bane ba alwajhul khamis fiska na fiska na biyar da yake tabbatar mana da cewa salati daban rahama daban annahu la yuqalu liman rahima ghayrahu wa raqa alayhi fa at'amahu aw taqahu aw kasahu annahu salla alayhi wa yuqalu innahu rahimahu yace fuska na biyar ba a cewa ga wanda ya tausaya ma wani ya ji tausayinsa ya ciyar da shi a abinci ko ya shayar da shi ruwa ko ya tufatar da shi tufa ba a cewa annahu sallallahu alaihi kai wani yayi ma wani salati amma na cewa wani ya ji tausayin wani to wannan sai da tabbatar mana da cewa salati daban rahama daban rahama wata abu ne na daga cikin salati amma salatin annabi ta wuce nan ana tare wannan fuska na nawa mun karanta fuska na najiya ya sake cewa alwajan alwajahu sadis fuska na shida annal insana shi mutum kan yarhamu man yabghuduhu zai iya jin tausayin wanda yake ki ko ba ka ba wani abu zai iya faruwa da wanda kake ji ka ji ka dan ji tausayin sa ko ba haka ba ke dai wai abi ko yake gaba da shi fa yajidu fi qalbihi lahu rahmatun yaji tausayi fa yajidu fa yajidu fi qalbihi lahu rahmatun sai yaji tausayi a tare da shi a zuciyar shi wala yusalli alai amma ba zai mai salati ba kaga wannan na nuna maka kenan ne salati daban rahama daban fuska da shi da kenan ko sai fuska na bakwai mana ce annan salata labudda fiha min kalamin ita salati ba makawa sai kayi magana da baki sai ka faɗa da baki fahiya sana'un min al-musalli kirari ne da jinjina daga shi mai yin salatin alaman yi salla alaihi bisa wanda shi ake yi masa salati din wa tadwihun bihi da kamba ma shi wa isharatu wa isharatu wa isharatu li mahasinihi da nuni zuwa ga kyawawan ainihin tufofi da suke tare da shi amma da baki wa ma fihi da abin da ke tare da shi wa zikiruhu da kuma ambatan shi ne salati dalili ذكر البخاري في صحيحه عن ابي الاليه امام البخاري يا امتا يغدتن لتابن شي دغ ابو الاليه قال يتي صلاه الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكه صلاه الله حق منزل الله shine ya kabbama annabi ne mai kirari yana mai kirari a gaban mala'ikunsa wanda shine salatin Allah a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقال إسماعيل في كتابه حدثنا نصر بن, بن علي حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع عن, عن الربيع بن أنس عن أبي الآلية إن الله وملائكته يصلون على النبي قال يجي صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه صلاة الله كمن زن الله شين كرار إن الله يكيم ومن زن الله وصلاة الملائكة عليه الدعاء صلاة الملائكة ثم في تزبى الدعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم fuska na nawa kenan fuska na bakwai ko alwajh husaminu fuska na takwas wanda zai tabbatar maka da cewa salatin Allah ba shine rahama ba annallahu subhanahu shi Allah mai girma da buwaya farraqa baina salatihi wa salati malaikatihi wa jama'ahuma fi fi'lin wahidin ya bambanta tsakanin salatin sa da na mala'iku amma kuma sai ya kara su a cikin fi'ili daya ai to ai inna allaha sannan sannan ya sake cewa mala'ikatahu kaga ya farraka kansa sannan ya ambaci mala'ikunsa sannan sai kara sai ta toyi salluna ala nabi suna salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kana ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi yace wa hadhihi salatu wannan salatin la yajuzu an takuna hiya rahmat ba zai yi ta zama to ita ce rahama ba dalili wa inna ma sana'uhu subhanahu wa sana'ul mala'ikati alaihi ba wa sana'u mala'ikati alai kawai kirarin da Allah yake yi ne ga annabi da kuma kirarin da mala'iku suke yi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wala yuqalu ba a cewa as-salatu to wannan shine fuska na takwas haka ne sai fuska na tara fuska na tara alwajahu alwajahu tashiru fuska na tara dake tabbatar da cewa salatin annabi daban rahama daban sai dai sai dai rahamar tana daga cikin abubuwan da wanda aka yi masalatin yake samu duka na tara an Allah subhanahu amara bis salati alaihi akiba ikhbari bi annahu wa malaikatahu yusalluna alaihi cewa Allah ya bada labari yayi umarni cewa ya annabi salati bayan ya bada labarin cewa shi ma da malaiku su ne mai wal ma'ana abinda ake nufi annahu idza kana Allah in dai har Allah wa malaikatuhu da malaikunsa yusalluna ala rasulihi suna salati ga manzansa fasallu antum aidan alaihi to kuma ku yi salati a gare shi fa antum ahqqu to ku ne ma kuka fi tantanta bi an tusallu alaihi ku yi salati a gare shi wa tusallimu ku yi gaisuwa tasliman yin gaisuwa limana lakum saboda abin da ya same ku bi barakatil salati da albarkan manzanci shi wa yumni safarati da albarkar jakadanci min khairi sharafi dunya wal akhirati na alkhairin na alkhairin daukaka duniya da lahira to idan ku haka ne wa min al ma'lumi wannan yana daga abin da yake a sane annahu law abara an hadha al ma'ana da Allah ya yi ibara ga wannan ma'anan ne bin rahmati da kalmar rahama lam yuhsin mawqi'ahu ma'aukarsa ba zai kyautatu kamar yadda ya ya kyautatu a yanda Allah ya amfani da lafazin salati ba yace dalili walam yuhsin nazmu nazmin ba zai tsaru kamar yadda Allah ya tsara shi a haka ba ana tare yace fayan fayan udul lafzu wal ma'ana da lafazin da ma'ana sai zama sun sha bamban dalili fayan sir takdiru ila takdirin sai zama to inna Allah wa malaikatuhu tarhamu Allah da malaiku suna yin rahama wa yastaghfiruna suna neman gafara li nabihi ga annabinsa fada'u antum lahu wa sallimu ku yi addu'a gare shi ku bi kauya wa hadha laysa muradul ayat kata wannan ba shine abin da ayat take nufi ba me take nufi wa hiya sana'un kirari ne alaihi ga ga manzon Allah wa izharu wa izharu bayyanarwa ne li fadlihi ga falalarsa wa sharafi da daukakarsa wa iradatu takrimihi wa taqribihi da kuma wa iradatu takrimihi wa taqribihi da nufin girmama shi da kusanta shi zuwa ga Allah hiya tatadammanu al-khabara wa talaba saboda haka ayar ta shafi bada labari ta kuma shafi nema cewa kuma ku yi kamar yadda Allah yake yi ana tare watan ma hadha su'ala wa du'a minna nahnu salatar alayhi wa jahaini ya ambaci wannan addu'a da muke ma annabi ya ce mata salati saboda wasu dalilai guda biyu dalili ahaduhuma na farko annaha yat annahu yatadammanu sana'al musalli alayhi ya kunshi kirarin shi wanda yake yin yabo din yadda wanda yake yin salati ya kunshi kirarin wanda yake yin salatin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal isharatu bi zikri sharafihi wa fadlihi da kuma nuni zuwa ga falalar annabi da daukakar sa wal iradatu wal mahabbati da kuma nufin Allah a hakkin annabi da soyayyar Allah annabi kazalika min Allah ta'ala haka nan a hakkin Allah faqad tadammanat al khabar wa talaba sauraka ta kunshi labari da kuma nema a wata hutsari fuska na biyu anna zalika wannan sunniya minna salatan an ambace salati ne a hakkin mu li su'alina min Allah saboda kawai mu zaran Allah kawai muke roko an yi salliya alaihi yayi salati gare shi fa salatu Allah alaihi sana'uhu salatin Allah ga manzo Allah shine kirarin da Allah yake yi ma manzon Allah wa iradatuhu da kuma nufin Allah bi raf'i zikrihi ga daukaka ambata annabi wa taqribihi da kusanta shi وصلاتنا صلاة منهنم عليه النبي سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك له كوي إياك مروك الله مشيه مع النبي هكا فمتنين دا أكي إيبا أنا تاري فوانا شيني فسكا أفسكا نترني أفسكا نترني مكسا مكما يكامر وغنم مسألو لي دنقل أجو أغاني yanzu fuska na nawa ne za mu tashi fuska na goma na'am Da, saboda haka, to ina ganin kaman tarin ne ma ne ya kawo ne ko? Na'am, shi ne to, saboda haka to da da da da da da shari'a gama kawo misali wannan littafi na ke karanta na Maulana Sharbi Bayan Salim. To da ya gama kawo wa sai ce to idan ka fahimci wannan. Ya ce wa min hazan naqali daga wannan shiratowar da muka yi an kitabu Jala'il Afhami daga cikin littafin jala'ul afham na ibn qayyim al-jawziya tudruku zaka gane anna ma'ana salatin lahi li nabiyhi ma'ana salatin Allah a haƙin annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ila Allah da miki sabata gare shi amrun mukhtalafun fi ta'yini al'amari ne wanda an yi sabani ne fadi cikin ayyana menene ma'anar salatin ana ganewa to haka idan dan haka fa haqiqatu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam hakikanin salati ga annabi hiya salatullahi ala nabi shine salatin da Allah din nan da yake yi ga annabi kawai wa hiya allati ya'ani as-sufiyya to duk sa'an da kaji sufaye sun zo suna magana suna magana akan salatin annabi suna nuna girmanta da burin kasarta da buwayarta yace to ita waccan salatin da Allah yake yi ita suke nufi dalili idan ka zo a lokacin da zaka zo zaka karanta wani abu na ibada ko in zaka karanta alqur'ani kai ne kake karanta alqur'ani kuma kana sauraron Allah ya baka ne dada in zaka yi wasu duk ayyukan ibadar da zaka yi da kai ne kake yi amma a haƙin salati in ka zo zarar roka kawai kake yi Allahumma ya Allah salli kai salati kowace irin salatin fa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلاه صلاه الابراهيميه الله كاي صلاتي ga annabi Muhammad da ahlan annabi Muhammad ko wannan gajeren salati Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim ko wannan salati cikin dukkanin wadanda aka rawaito daga annabi da wadanda aka rawaito daga sahabbansa da wadanda aka rawaito daga tabi'ai da wadanda aka rawaito daga tabi'u tabi'ina ba za ka taba jin wani salati kwaya daya da bi salatin ya ce nusalli ko usalli ala nabi Allah ga nan ina yin salati ga annabi ba haka bane ko da mutum ya zo da wannan sigar to sai dai ya zamanto khabar ne bi ma'anar insha'i saboda akwai inda khabar yakan zuwa da ma'anar insha'i kamar inda muka ce sallallahu alaihi wa sallam a nan mun ce ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai jima daukaka ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a haƙƙin nan ne ma muke yi to ko da ka ce usalli wa usallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ai bi ma'ana kana nema daga Allah ne yayi salati yayi salami ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka hakikanin abinda su sufaye suke nufi duk sanda kaji suna magana cewa babu wanda ya san hakikanin salatin annabi wannan ta wajen Allah suke nufi yace wa khususan ash-shaykh al-tijani yace ballantana musamman ma shaykh al-tijani to duk sanda kaje yana magana salati a hakkin annabi to yana magana ne a waccan wanda yake magana wanda Allah subhanahu wataala yake yi ana tare sai shirye su to min huna to daga nan ne ya fadalu yake kaskancewa yake yin kadan ko kace yake lamushewa kullu ma qila fi sawabiya duk abin da aka faɗa a haƙƙin salatin annabi na ladarta to duk abin da baki ya faɗa ya faɗi kaɗan ne bai iya faɗa mun hakikanin ta ba yace daga nan ne duk abin da aka faɗa a haƙƙin salatin annabi yace to daga nan ne yake zamantowa kaɗan ɗin kaɗan bin nazar ila haƙiƙata ila ga kalla haƙiƙata wa ma'ana hada ma'anarta wanda sufaye suke nufi ya annaha salatul haqqi ta'ala salatin Allah ne mai girma da buwaya shi ko Allah babu wanda ya san hakikanin sa ballan ta ya san hakikanin irin ayyukan shi ana tare wala ahada sharbi ce ba wani mutum ɗaya da Allah ya halitta tun daga farkon duniya har ƙarshen ta ko ba annabi ko mala'ika yasdiu da yake da iko an yi haddida laha sawaban yayi iyakan saladan salatin annabi ba wannan abun halitta ko mutum ko aljan ko mala'ika ko wani annabi daga cikin annabawa ba wanda yake da ilimin da zai ididdige ididdige ladan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka aw yanzu bala hami zana ko ya sa mata wani ma'aunin da zai auna gaira al gaira allabil ghuyub sai dai masanin gaibu shine Allah saboda haka da wannan ne sufaye kullum harshensu baya gushewa lailan wani harar cikin karanta salatittuka na annabi sallallahu alaihi wa sallam lailan wani harar daransu da ranansu musamman kuma wannan salatin da muka kira ake kira da salatul fatihi dalili mun ambata mu ce ita ana cewa ne Allah salatin da zaka yi gwargwadon girman annabin zaka yi saboda yanzu karatunmu da zamu ci zamu dora a rana ita yau to zamu dora ne za mu dan fassara salatul fatin gwargwadon yadda shi tijani ya dan fassara ta zan fassara ta gwargwadon yadda fassara shi tijani yadda ya fassara ta to in muka fassara to kuma sai mu sai mu dora mu ci gaba da karanta ainihin baiti suka din na ruhul adadi din to za mu takaita a nan idan da mai tambaya ɗaya ko biyu musamman da yake jiya mun cinye lokacin ba samu ma lokacin tambaya ba inda tambaya ne ko biyu sai a yi sai mu sai mu Allah kuma shi Allah ya ce mu ranar anan